أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fata Allah mana muwafaka da abinda zamu karanta Allah mana muwafaka da abinda zamu saurara muna cikin kitabu sujudil qur'ani littafin da ke magana akan sujadun qur'ani wuraren da ake sujada in an zo karatun alqur'ani wuraren da ake suke da ɗan zukartar ƙorani to a nan ne wannan kitabu ɗin ne muke cikin shi da haka za a tashi sabon babi
babu sajadati sadi babu sajdati sad wannan babi yana magana akan sujadar da ke cikin suratu sad hmm.
حدثنا سليمان بن حرب وابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليس من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها حدثنا سليمان بن حرب وابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صاد ليس من عظائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يسجد فيها wannan hadisi Sulaiman ibn Harb ya zantar da mu inji Imam al-Bukhari bayani akan Sulaiman ibn Harb ya gabata wa Abu Nu'man da Abu Nu'man qala sun ci kaga Imam al-Bukhari wannan hadisi ya karbe shi daga mutum biyu ya karbe shi daga Sulaiman ibn Harb عن حماد قال حدثنا حماد عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس kaji hanya ɗaya ta Suleiman Harbi ke sannan ya sake karɓa daga abun Nu'man shi ma abun Nu'manin dai shi ma qala haddathana Hammad an Ayyub an Ikrama an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma qala don haka tunda shekanan da ya karɓa daga gare su mutum biyu Suleiman ibn Harbi da abun Nu'mani dukkansu hanya guda ce don haka bai da bukatar sai ya kawo ta kowa tun duk guda ce sai ce haddazana Sulaiman ibn Harb wa Abu Nu'man qala to shi wajen qala duk wanda suka karba da gare shi din Hammad ibn Zaid Ayyub as-Sakhtiyani Ikrama Abdullah ibn Abbas kaga su ne don haka ba bukatar kowanne sai an ware riwaya da aka karba gare shi inda guda ce da aka kawai sai ce haddasa suleiman ibn harbin wa abu nu'man ya yi adabi kusan sai ce kala to isnadin ya koma guda kan kala sun ce kala haddasa hammadu hammadu ibn zaidin ya zanta da mu bai ce hammadu ibn zaidin din ba amma dai shi din ne kuna ku ya ce hammadu ibn zaidin ma mu haddasa na hammadu kawai hammadu ibn zaidin ya zantar da mu duk inda ya ce hammadu to ibn zaidi ne dama mashhuran hammadu da kamar yadda aka sha bayani dai biyu ne hammadu ibn zaidi da hammadu ibn salama shi kuma imam bukhari bai karba bai rawaci hadisin hammadu ibn salama ba bai rawaci hadisin hammadu ibn salama ba saboda yana ganin akwai wasu illoli ciki kamar yadda ya yi bayani cika cika tarihul kabir dalilan da za su hana su ko suka hana ya karba daga hammadu ibn zaidi Hamadu bin Salama afa ya karba daga Hamadu bin Salama wanda Muslim ya fitar da hadisin hadisin shi wanda kuma malamai sun yi maganganu akan Hamadu bin Zaid Hamadu bin Salama to wannan dai Hamadu bin Zaid ne ko bai faɗi Hamadu bin Zaid din ba to shi dai ne an ayyuba ya karbo daga ayyubu sakhtiyani an ikrama ya karbo daga ikrama maula ibn abbas shi ikrama din an ibn abbas ya karbo daga abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma yadda Allah tabbata gare su qala yace sad annabi abdullahi ibn abbas ya ce sad laysa min azaimus sujudi ba ta cikin azaimus sujudi watan sujadu waɗanda suke masu ƙarfi kwarai wasu suka ce azaimus sujudi sujadun da suke wajibai kwarai wa qad ra'aytu an-nabiyya amma dudda haka naga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yasjudu fiha yana yin sujada fiha a cikin sad wajen fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab to anan sujada din take anan sujada din take nan watan akwai sabani a wajen mazahibu hanafiya da shafi'iya sun tafi akan anna sad fiha sajda akwai sujada a cikin sad wadda ake yi kuma shine mazhabin Sufyan al-Thauri da Abdullah ibn Mubarak da Imam Ahmad ibn Hanbal da Ishaq ibn Rahawayh sai dai inda sabanin yake anna al-khilafa fi kauniha min al-azaim amla kana daga cikin masu karfin ko waɗanda abdole ko ba ta ciki a inda shafi'iyya laysat min al-azaim wajen shafi'iyya ba ta cikin azaim sujudi wa inda ma hiya sajdatu shukrin ana cewa sujada ce ta godiya tustahabu fi ghairi salah wadda an so ayi ta in ba cikin sallah ake ba fa tahrumu fiha fil asahhi amma ta haruma ba a yi a cikin sallah a asahu mafi ingancin zancen wato mazhabar shafi'iyya wannan maganar shafi'iyya ce wa hadha huwa al-mansus indahu wa bihi qata jamhur shafi'iyya wato jamhur shafi'iyya ma sun tafi akan haka amma dan abi hanifa da sabu ya min al-azaim tana da cikin azaim wa bihi qala ibn shurayh wa abu ishaq al-marwazi wa huwa qawlu malik ayda kaga an duru cikin gida da haka za a ga imam malik ya zana ta a cikin wuraren da suke na sujada ko masu karfi
babu sajidatin najmi babu sajidatin najmi wannan babu yana magana akan sujadan nan da ke cikin wannan najmi sujada da ke cikin wannan najmi
قال ابن عباس رضي الله عنه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم wannan zance cewa ana sujada a cikin suratu wan najmi ko akwai wurin yin sujada a cikin suratu wan najmi ibnu abbas radiyallahu anhu radiyallahu anhu ma qalahu ya faɗi wannan magana ko kuma qalahu ya riwayi wannan magana عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya jiyo to kaga nan imam bukhari yayi ta'liki ya fara ta'liki kaga bai faɗi isnadi ba har sakan abdullah ibn abbas cewa annabi sallallahu ta'ala wasallam ya sujada a cikin suratu wan najm idza hawa to wannan zai zo wannan hadisi ibn abbas radiyallahu anhu ma zai kawo isnadi shi imam bukhari zai kawo shi inda inda ya kawo isnadin har sakan abdullah ibn abbas a babin da ke gaban wannan babi to nan ne zai kawo watan wannan isnadi don haka yanzu ya wadatu ga barin kawo isnadin tun da nan gaba zai kawo shi dama haka ka'ida shi take duk da kaga ya ta'liki in ma dai can baya yayi yayi waslin abin shi ya kawo isnadin hadisin har karshen sa don haka yanzu bai da bukata da ya wadatu tun da ya kawo shi ba ko kuma nan gaba zai kawo shi don haka sai ya wadatu gabarin kawo shi nan akwai bai ajiye shi to nan yana gaba sinadin shi
حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها فما بقي عاد من القوم إلا سجدا فأخذ رجل من القوم كفا من حسن أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا قال عبد الله فلقد رأيته بعد قتل كافرا حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شوبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها فما بقي أحد من القوم إلا سجد فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا فلقد رأيته بعد قتل كافرا مو بابدا قال عبد الله حفص بن عمر يا ذن تدم إمام البخاري قال حدثنا شوبة يتي شوبة بن الحجاج يا ذن تدم أن أبي إسحاق يا كربو دقا أبي إسحاق عن الأسود يا كربو دقا أسود أن عبد الله يا كربو دقا عبد الله رضي الله عنه عبد الله نك عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود in wajen hadisi aka ce kala abdullahi babu nisba ba komi ba laƙabi ba ba nisba to abdullahi ibn mas'ud ne radiyallahu sai ya ce annan nabi sallallahu ta'ala sallam tabbas manzo Allah sallallahu ta'ala sallam qara suratul najmi ya karanta suratul najmi suratul najmi kenan fa sajada biha sai sujada a cikin ta daidai fasjudu lillahi wa abudu fasjudu lillahi wa abudu to nan sujada take to sai ya sujada amma baki ahadun min alqaumi illa sajada duk wanda ke wurin da musulmi da waɗanda ba musulmi ba ba wanda ya wanzu sai ku da kowa ya sujada sai da kowa ya sujada to shine fa akhadha rajulun min alqaumi kafa sai wani mutum ya ɗibi kaffan tafi ɗaya min Hassan ko na tsakuwa ne, au turabin ko kuma na turɓaya ne, rawi na shakka. Shin Abdullahi bin Mas'udin ya ce fa a kaza kaffan min Hassan ko kaffan min turabin ne, da aka sai kawo su gaba kiɗa. Saboda ya gusar da shakku, in ma kaffan min Hassan ne ya yi daidai, in kaffan min turabin ne ya yi daidai da aka sai kasu ya ce min hasan auturabin farafa abu sai ɗaukaku inda an tuna a can da muka wuto ko satin da ya gabata ne an yi magana a kan wane ne wannan wasu ce walilun mugira ne wasu ce otuba ne wasu ce gashi nan dai maganganu da yawa wasu take an yi raddinsu take an yi raddinsu farafahu ila wajihi sai daukaka watan kafin nashi ila wajihi zuwa fuskar shi wa qala yace kafini haza shi ba sai ya dora goshin sa asu ba sai ya dora goshin sa kasa ba ya kafini haza wannan ma kada ya ishe ni yace wannan kada ya ishe shi fala qad ra'aytuhu ba'du qutila kafira bayan haka na ganshi an kashe shi kafiri to daga nan ne duk wanda bai tafi badar ba da ka ce to bai cikin wannan magana ba shi ba ne cewa wala kadar aiki ba da kuce da kafirin kaga ba shi ba ne don haka aka yi towa da waɗanda aka ga cewa ɗin su ne bayaninsu ya gabata to nan dai shahidi a nan mazallah sassalam ya yi sujada a karatun suratu wa najmi idai fasjudu lillahi wa abudu
باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس كو نجس ليس له وضوء هو ne ana cewa babin da ke magana akan sujudin musulmi tare da mushrikai suna zaune tare da sujudar ta kama sai da musulmin da kafiran duk aka yi sujjadar gabaki da alhali kau wal mushriku najisun laysa lahu wudu mushriki najasa ne bai da alwalla amma gashi yayi sujjada to sai wasu ka fahimci yanzu Imam al-Bukhari yana son ya hukunta cewa halal ne a yi sujudu tilawati ko ba alwallah don ga mashirki ya yi to sai ya ƙara ka hito da abin da yake nufi fili ya ce wa ka na bin umar radiyallahu ta'ala anu ma jidu ala ghairi wudu'in to in ta yi nisa wancan wal mushriku najisun to wa kana ibn umar abdullahi ibn umar ya zamo radiyallahu anhu ma yasjudu ala ghairi wudu'i yana alwalla yana yin sujjadat tilawa ala ghairi wudu'in bai da alwalla to anan sai wasu daga cikin malamai suka ce wannan bambancin riwaya ne a riwaya asili babu watan ghair ghair da aka ce ala ghairi wudu'in to babu ghairi din ala ghairi wudu'in babu ghairi din wa hadha huwa al-la'iq bi halihi shi yafi dacewa da halin shi la'annahu domin cewa shi Abdullah ibn Umar a ce yayi sujada tilawa bai da alwala to bai da fa goyon bayan dai daga sahabbai akan yin sujada ba alwala ala jawaz sujudi bi ghairi wudu'in na ala wudu shi in ne ai shine yace a riwaya asili babu ghairi muna ma kaga duk yasjudu ala gairi wudu ala wudu'in aka ce to ya ma hida cewa abinda yasa in an diba za a ga shi ke da goyon baya ala gairi wudu'in bai da goyon bayan kowa ba wannan shi kadai ne eh to don haka ko suka ce watan ala wudu'in din wannan riwaya ita tafi to sai wasu ka ce to in an ce haka ai akwai riwaya wadda ta fito da abin karara ta fito da abin karara in an ce wacce ala wudu in ce to akwai riwaya abubakar ibn abi shayba ta kan ubaydullah ibn al-hasan الرجل زعم أنه كنفسه عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ وما يتوضأ kaga da hanzu akwai wata riwaya mai tabbatar da yin ba tare da alwallah ba kuma ibnu abi shayba ya ruwaita an waki'in an zakariya an sha'bi fi rajul yaqra'u sajda wa huwa ala ghairi wudu'in fa kana yasjudu to haka dai to sannan kuma sai zamo an ruwaito daga ibn umar din dai har wayo da isnadi ingantacce daga laisu daga nafi an ibn umar radiyallahu anhu ma qala la yasjudu ar-rajulu illa wa huwa dahir to kuma gashi an ruwaito gare shi ya ce la yasjudu ar-rajulu illa wa huwa dahir to shi badruddin ali da yake yana son dai sai ya kare wannan riwaya cewa fa mutabbaciya ce sai dai a samu sabani tsakaninta da wasu sai ce to a iya fahimtar in ji shi ce a iya fahimtar ala illa huwa tsahirun din nan yana mai tsarki bai da janaba ba yana mai alwala ba kada mutum ya je ya sujada illa huwa tsahirun sai yana mai tsarki ma'ana bai da janaba to to don haka suka ce dai wannan an fi ƙarfin shi e cewa dai ita sujudu tilawati shar'inta shar'in sallah ba ka buƙawa su ci ba shar'inta shar'in sallah ta yi shar'in sallah alwalla to aka shar'in sujudu tilawati alwalla wannan shine abinda duka watan sahabbai da tabi'ai da ayyimma suka tafi akan shi to sai waɗanda suka komo to shi imamul bukhari da ke tunanin ya saman ma wannan dalili hujja har da kafa wal mushriku najisun laysa lahu wudu'un a iya gini akan wannan wanda bai da alwala ya iya yin sujada to shine ibnu battal yayi gitta ma magana imamu bukhari yace kwata kwata bata yi ba in arada al ihtijaj ala qawl ibn umar inda yana nan ya kafa hujja akan zancen ibnu umar da sujudil mushrikina abdullahi ibn umar aikin shi hujja ne bi sujudul mushrikin to fala hujjatu fi yace gaskiya ba hujja a cikin wannan li'anna sujuduhum lam yakun ala wajhi al-ibadati lillahi ta'ala domin sujudar da mushrikai suka yi ba ba ta kan huskar ibada ga Allah tabaraka wa ta'ala wa inna ma kana dalilin yinta shedan ne da annabi sallallahu alaihi yana karatu al-qur'ani yana karatu al-qur'ani sai ya jefa a cikin suratul najm sai ya jefa wani lafazi na tilkal garani kulkula inna shafa'atahunna ko wa inna shafa'atahunna la turtaja sai suka ji kamar manzo Allah ya karanta haka to da suka ji haka jin dadin an yabi gumaka sai suka yi sujjada haka su ba sujjada bace suka yi ga Allah to sujjada da ba ai ga Allah ba ai ba ibada bace to haka ba a ma kafa hujja da ita don haka yana nan dai sharadi ne ba a sujudu tilawati sai da Allah akwai maganganu da yawa waɗanda malamai suka yi a kai na حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس ورواه إبراهيم بن الأهمان عن أيوب
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس وانا الحديث مسدد ابن مسرخد يا ذات من إمام البخاري قال حدثنا عبد الوارث يجي عبد الوارث بن سعيد يا ذات قال حدثنا أيوب يجي أيوب السختياني يا ذات أن إكرمه ya karɓo daga ikirama bararren abdullahi bin abbas bawan abdullahi bin abbas ne abdullahi bin abbas din ya yanta to sai yayi zan maulai shi sai ana ce maula bin abbas bararren abdullahi bin abbas kuma almajir ibn abbas an ibn abbas ya karɓo daga abdullahi bin abbas radiyallahu ta'ala anhuma ya dala tabbata gare su dan da uban kenan annan nabiyyi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama tabbas hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sajada ya sujada bin najmi a lokacin da yazo karatun wan najmi idafa wa sajada ma hum muslimun wal mushrikun wal jinn wal ins da ya sujada nan sai musulmi suka sujada tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal mushrikun da mushrikai wal jinn da aljannu wal ins da mutane da mutane da aljanu muminan mutane da muminan aljanu sannan kuma watan kafiran mutane da kafiran aljanu kaga duk sun yi sujada lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wan najmi idha hawa yana daga watan badr bin aini yace yana daga abin da ake fahimta a cikin wannan hadisi na cewa ganin aljani watan ga mutum wannan abu ne wanda yake ba a musu shi ita zai iya yiwa amurin ne layun karu ba a musu shi duk dai da mutazila sun yi inkarin shi cewa bayan za a mutum ya ga aljani ko kaɗan hujjar su cewa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawun ko suka ce to tunda alqur'ani ya faɗi haka ba da za a yi mutum ya ga aljani illa iblisa kana min aljinn to amsar da aka basu aka ce to ai wannan bai kore in ta kama in ta dauro a gani ba wannan alqur'ani na magana galibi galibi abin da yafi yawa mutum bai gani aljanna amma tare da haka ana iya samun gairul galibi abin da zai saba ma abin da an ka saba da shi a ɗaiɗaiku jefi jefi ba kasafai ba duk ana samu haka ba zai koru ba domin akwai dalilai da yawa a hadisai da yawa annabi sallallahu ta'ala sallam hadisi ingantacce ya ga shedan kuma ya daure shi ya ce ya so ya bar shi haggari ya waye yaran madina su taho su wasa da shi su yi wasa da shi to da addu'an nan ta annabi sulaimana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita naji kunyata eh Allah ka bani mulki la yanbaghi li ahadin min ba'di yace ka bani mulki wanda ba irin shi bai yiwa ga wani baya to Allah hore ma Annabi Sulaimana aljannu irin haka to wannan ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma akwai dalilai dai da yawa ma eh Abu Huraira ya ga ya ga aljannu ya ga shaytan amma a cikin sura ta mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ce kaga wannan kaga wannan da kake magana da shi shedan ne kaga wannan da kake magana da shi aljani ne kaga wannan da kake magana da shi shedan ne yace sadaqaka wa huwa kadhubun abin da ya baka na falal atul kursi haka yake ya faɗa ma gaskiya amma shi ƙarya yake shi ƙarya yake yi amma abin da ya faɗi gaskiya ne na falal atul kursi to saboda haka ana ganin aljanu warwahu ibn bahman an ayyuba ibn bahman watan ya rawaici wannan an ayyuba daga ayyubu sakhtiyani ya rawaici wannan kaga wata hanya kenan daban da ta ce warwahu ibn bahman ibn dahman ya rubuci wannan hadisi to mu ibn dahman din kawai ya wadatu alkunya tashi bai kawo sunan ba shine ibrahim ibn dahman sai ce warwa ibn dahman shine ibrahim ibn dahman ya rubuci wannan an ayyuba takan ayyubu as-sakhtiyani kaga nan haddathna musaddad قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب kaga wannan zai zama kamar mutaba'a ce watan abdul waris ya ruwaita takan ayyubu sakhriyani to ga ma wata riwaya ibnu dahman shi ma ya ruwaita takan ayyubu sakhriyani kaga ta zama mutaba'a kenan
babu man qara'a sajdata wa lam yasjud
babu man qara'a sajdata wa lam yasjud babin wanda ya karanta sujjada to nan wasu ce alif da lam dinnan as-sajdata ayat sujjada ake nufi ba suka ce a'a ba istigrad din jinsi bane kaga an an fahimce shi wanda ya karanta ayat da ake yin sujjada kuma bai yi sujjada ba to ya za a yi da hadisai tari da ke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ayat sujjada kuma ya yi sujjada to don haka alif da lam dinnan ba na jinsi bane alamdullam ahadiya ne ma'ana watan wannan surar dai ta wannan jimi don haka babu man ƙar'ar sajida babin wanda ya karanta sujjadan nan ta wannan jimi wala min yasjud kuma bai sujjada ba ta wannan jimin shine ahadiya irin na watan warsalna ila fir'auna rasula فأسى فرعون الرسول الرسول كو إنا أرسلنا به وأرسلنا إلى فرعون رسولا فرعون الرسول وأرسلنا إلى فرعون رسولا فأسى فرعون الرسول شيء
حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال خبرنا يزيد بن قصيفة عن ابن قصي عن أداء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا زيد بن حصيفة عن ابن قصيد أن أطاع بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والنجم ولم يسجد فيها ونن حديث سليمان بن داود يا من تدمشيني أبو الربيع قال يتي حدثنا إسماعيل بن جعفر يتي إسماعيل بن جعفر يا ذن سده قال أخبرنا زيد بن خصيفة يتي يزيد بن خصيفة يا ذن سده عن ابن قصيد يا ترقو دقا ابن قصيد شين يزيد بن عبد الله بن قصيد يزيد بن عبد الله بن قصيد أن أنا ابن سالم يا ترقو دقا طاب بن سالم أنه أخبره hakika ya bashi labari annahu sa'ala zaid ibn thabit ya tambayi zaid ibn thabit dangane da sujadar tilawa sujadar qira'a ko sun ce haka shine ma'anar wajhu su'ali fuskar tambayar ya tambaye shi dan kawai ya ce sa'ala zaid ibn thabit radiyallahu anhu ya tambaye zaid ibn thabit amma ba abu ba abu menene ya tambaya ba ya tambaye shi dangane da waton wurin yin sujada ko koyin sujjada فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله تعالى وسلم النجم ولم يسجد فيها sai zai dunu thabitin ya rai cewa ya karanta wa annabi sallallahu ta'ala wa sallam wa najmi wa lam yasjud fiha amma bai yi sujada ba fiha a cikin ta kaga dalilin da yasa wasu ka ce ba dole ba ce domin an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma an ruwaito bai yi ba an karanta mashi wan najmi amma wal masjid fiha bai sujada a ciki ba tare da malamai sun ta maganganu akan cewa bai yi din ba akwai huskoki da yawa
حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصي عن عدا بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يزد فيها
حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصي عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والنجم فلم يسجد فيها kuma in allura wannan irin wancan dai hadisin ne amma akwai dan bambanci mi ya bambanta a cikin isnadi akwai bambanci kaga can haddathana Sulaiman ibn Dawuda Abu Rabi qala haddathana Isma'il ibn Ja'far qala akhbarana Yazid ibn Fusayfa to wannan kaga Suleiman ibn Dawuda Abu Rabi'i kaji mutum ɗaya kenan Isma'il ibn Ja'far mutum biyu kenan Yazid ibn Kusaifa mutum uku kenan An ibn Kusaidin na hudu kenan An Ata ibn Sarin biyar kenan Zaid ibn Thabit shida kenan wannan isnadin kaga sudasi ne mutum shida ne to amma wannan wannan adam ibn abi iyasin ɗaya kenan ibn abi ibn biyu kenan yazid ibn abdullahi ibn qusayd uku kenan ada ibn yasarin hudu kenan zaid ibn thabit biyar kenan kaga wannan kuma sai ne shi kuma abin da ya bambanta su bancin adadi adadi na su na isnadin wancan mutum shida ne wannan mutum biyar ne to sannan kuma adamu na abi iyasin ibnu abi zi'ilin kaji mutum biyu ke tsakanin imamu bukhari da yazid ibn abdullah ibn qusayd wancan kuma mutum uku wancan kuma mutum uku kaga akwai ulul isnadi da nuzulu kenan abin da yake cewa kamar wancin yace ibnu abi yazin ya zantar da mu yace ibnu abi zaibin ya zantar da mu yazid ibn abdullah ibn qusayd in kaga na aka fi sunan shi amma can aka ce ibnu watan qusayd nan kuma abdullah ibn qusayd yazid ibn abdullah ibn qusayd an ada ibn sari ya karbo daga ada ibn sari an zaid ibn thabit shi kuma ya karbo daga zaid ibn thabit qala shi qaratu al nabi sallallahu alaihi wasallam wan najmi na karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wan najmi idza hawa fa lam yasjud fiha amma bai sujada a cikin ta ba to
babu sajdati idza samaa'un shaqqat babu sajdati idza samaa'un shaqqat babin sujada a cikin karatun surat idan idza samaa'un shaqqat ita ce suratul inshiqaq eh hukuncin sujada a cikin watan idza samaa'un shaqqat
حدثنا مسلم بن ابراهيم ومعاذ بن فضالة قال خبرنا هشام أن يحيى عن أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ إذا السماء انشغت فاسجد فيها فقلت يا أبا هريرة ألم أراك تسجد قال لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد
حدثنا مسلم بن إبراهيم إبراهيم مسلم بن إبراهيم ومعاذ بن فضالة قال أخبرنا هشام أن يحيى أن أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد بها فقلت يا أبا هريرة ألم أرك تسجد قال لو لم أرى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يسجد لم أسجد wannan hadisi muslim ibn ibrahim ya zantar da mu al-uzdi kenan muslim ibn ibrahim al-uzdi al-basri ya zantar da mu wa mu'adh ibn fudala da mu'adh ibn fudala qala kaga shi ma wannan isnadi in an lura imam al-bukhari ya karba ta wajen malaman shi guda biyu muslim ibn ibrahim al-uzdi da kuma watan mu'adh waɗannan sune mu'adh ibn fudala shine abu zaid az-zahrani al-basri shi ma mutumin basra ne to dukkan su qala sun ce akhbarana hisham yace hisham ya zantar da mu an yahya ya karbo daga yahya hisham ibn abi abdullah ad-distawai hisham ibn abi abdullah ad-distawai ba hisham ibn qurwa wanda hisham ibn abi abdullah ad-distawai an yahya ya karbo daga yahya abi salama ya karbo daga abi salama ibn abdurrahman قال رأيت أبا هريرة na ga abu hurairar ta radiyallahu anhu yadda Allah tabbata gare shi qara'a ya karanta idza sama'u shaqqat fasajada biha sai ya sujada a gare ta fa qultu sai nace ya aba huraira ya ka abu huraira alam araka tasjudu shin ban ko ga kai sujada ba cikin idza sama'u shaqqat din nan karatun da kai qala maimakon ya ce na'am ina yi sai ya bar amsa mishi da na'am sai ya bashi dalili kawai na yi ban ga kayi ba ilalle na yi to sai ga ya ba shi dalili saboda tambaya shi tambaya ce ta itirani tambaya ce kaman ta jayayya ko ta musu kamar yana musa mishi dan menene yayi to da a ce an yi tunda ya san yayi ba yana tambaya bane akan yayi a a dalilin shi yake ne to tunda ya gano dalilin yake tambaya sai ya dira kawai wajen dalilin sai ce laula aran nabiyya sallallahu ta'ala alaihi wasallam yasjudu lam asjud ba dan da naga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya sujada ba ga wannan sura lam asjud ni ma da ni ba Thank you.
باب من سجد لسجود القارئ
babu man sajada li sujudil qari wannan babu yana magana akan wanda ya sujada saboda sujadan nan ta qari'in makarci eh man sajada li tilawati li ajli sujudil qari saboda sujadan makaranci eh wannan ya kamata an yarda da sujudil qari hatta qala ibn battal ajmu ala anna al-qari idza sajada lazima al-mustami' shi ba shi ke karatun ba amma yana ji wani ke karatun to in ya kai aya sujjada in ya sujjada sai ya sujjada to amma dai a wajen fuqaha akwai sharuɗa sai ya zama wanda zai yi karatun ya ya ya cika sharuɗa na imama ya cika sharuɗa na imama kai ya zan a'a karamin yaro ne wanda ba abin shi a karamin yaro limanci shi inganta ba mace limancin ta bai inganta ba to haka ne ko kuma yanzu shi wanda ke karatun bai da alwala to ana bin wanda bai da alwala sallah to ba a sujada in yayi tilawa shi ma to haka dai an sharɗanta shuruɗul imama ga wanda zai yi karatu in ya kai a sujada a yi sujada saboda karatun shi وقال ابن مسعود
zama sharaɗin shi idan bai yi ba shi mustani'i ba zai ba kenan sharaɗi sai in ya yi sannan shi ne saurari ko da yana da alwallazi eh sun ce in shi ya cika sharuɗa duka ko bai yi ba shi na iya suke in in dai wanda ke karatu wanda addalilin ai karatun shi ya cika sharuɗa yi dai abe ba yana da alwala wanda za a bi sallah ne duka sharuɗa na imama ya cika su amma bai yi ba wasu sun ce ai za a bi za a za a yi shi mai saurare ko bai yi ba zai yi su jira wasu ka ce ai kamar limanci ne tunda bai yi ba ai ba zai yi ba shi shi ne mai karatun shi ma mun shi ne na na shi mai karatun da ya kawo kalmar sajada sai ya tsallake mm.
yana yin sajada so bai karanta ta ba ai. ya karanta ta eh kuma ya yi laifi ɗau ƙetare abin nan in dai ba da wani sharɗi ba ne ya yi laifi saboda babban sharɗi ya zan alwallah kuma lokacin da ake halatta yin nafila da sauran waɗannan duka to in dai akwai su to ba abin da zai sa a ƙetare Mm, sai wasu dalilai ne haka wannan shi a fuka sun zazzana kamar in yi zan yana iya rikitar da waɗanda yake sallar da su ba su da masaniya akan sujudu tilawatu kwata-kwata to in yi sujadar nan zai sa su cikin rigima ya kuma sun duk gurguzu su ne to da rigimar da za su shiga ciki wani ma sallar ta ɓaci to sai ya dakata a nan guri wasu ce ya ƙetare ita su- ita ayar ɗungurungun ɗinta ko ya ƙetare lafazi za ka yi ce shin ayar ɗungurungun zai ƙetare awil mahalla ko tawila ne ko kaula ne ko ku a lafazin dai in kuntum iya bai ce ta abudun kaga ta abu dudin shi ne cikon abin da za a yi sujada ko ko a ɗungurungun ayat ce zai ɗau- zai zai ƙetare Ba za ki ɗauka. So, amma in ba dai wani dalili ba a so a ƙetare ayat sujada نعم وقال ابن مسعود لتميم بن خذلم حذلم Mm.
وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها وقال ابن مسعود لتميم بن حزم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها تكاجي أي ابن مسعود يجي لتميم بن حزم كتميم بن حزم وهو غلام yana karamin yaro yace faqara alaihi sajdatan sai karanta mai ayat sujada faqala sai ci usjud kai sujada fa innaka imamuna kai limamin mu nan aka fahimci abu biyu wasu suka ce ashe karamin yaro din yayi za a yi dan gashi ho guda mai yana karami ya ce ya karanta ho imamuna ka ji magana cewa in karamin yaro ne yake karatun ana saurare ba za a yi ba don limanci shi bai inganta ba kaga fahimta wasu ce ɗaya kenan to sannan na biyu usjud fa innaka imamuna fiha kai sujada kai ne limamin mu kaga za su saurari sai yayi kenan sannan su su yi kaji shi kuma abin da ake fahimta kenan wasu kuma wasu wanda suka ce su kuma ko ban yi ba in dai ya cika sharuɗan da za a bi shi ko ban yi ba masu saurari za su yi amma kaga nan ya ci usjud ai da ba sai yayi ba sai su je da kawai su yi ta wucin shi sai ce a yi sujada don wani sujada ne don kai limamin mu ne a nan fanta imamuna kaga kenan imami an sanya shi saboda me li utamma bi inna ma bi al imam li utamma bi kaga ba za a riga shi ba sai yayi to kaga a fahimta wasu kenan
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته حدثنا مسدد مسدد ابن مصرحة يا ذا تدموا قال حدثنا يحيى يتي يحيى بن تدم عن عبيد الله يا كربودك عبيد الله قال يتي حدثني نافع نافع يا بن تدني عن ابن عمر يا كربودك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما جل تبت غريس قال يتي كان النبي صلى الله تعالى وسلم يقرأ علينا السورة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا ذم ينا كرم تامن السورة فيها السجدة ودى كوين سجدة أشتنتا fayasjudu sai manzo Allah ya sujada wa nasjudu mu ma mu yi sujada hatta ma yajidu ahaduna mawdi'a jabhati har ya zamo ɗayan mu sashen mu ma yajidu baya samun mawdi'a jabhatihi inda zai dora gushinsa saboda mi saboda watan matsatsa aka ce walaysa al-muradu huna kullu wahidin wala wahidan mu'ayyana Mm, ma'ana saboda matsatsa da cushewar wurin tunda wurin ba a shirya shi don a yi sallah ba to tunda ba a shirya shi don a yi sallah ba in aka ce yanzu za a zo a yi sujjada kaga yana iya kunci yana iya karanci yana iya waton a- a yi musu kaɗan to aka ce hatta ma yajidu ahaduna har ya zama wani daga cikin mu ba ba ta yi ne wani daga cikin mu din ya zama bai da inda zai aje goshinsa kaga duk da haka amma ba za a bayyin sujada ba tare da kuncin wuri da kuncin lokaci saboda ribar da ke ciki Mm. kuma fi luzumu mutabata ali sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana karantar da lizimcin bin annabi wajibi ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam bin annabi wajibi ne Mm. kuma cikin shi akwai kwaɗan aikata aikin alkhairi da kuma rige-rige a ciki kaga wanda ya riga yin sujadar kaga ya riga samun inda zai ɗora su goshi hau wani an tsere mai bai samu inda zai aji goshin ba Eh. to wasu sun ce za a iya yi wanda karatu ne shi karatu daban tilawa kira'a daban wajen shi tafsiri kamar ilimi ne ta haka wasu ka ce bai da bambanci za a iya yi za a iya yi ko wajen tafsiri ne za a iya yi karatu ne ah, karantarwa ce wasu suka ce a'a in dai ba kira'a ba ce kawai wadda ba a ba a wata magana saboda shi tafsiri ana magana shi kuma wannan karatu ne zugurnukun shi za a yi ko a karanta da takarda ko kuma a karanta da ka tilawa ke to kowanne eh, don haka wanda ya karanta a a tafsiri fa hasan eh, mai kyau ne